إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu a wannan makaranta mai albarka mai suna ansar wanda kusan in ce makarantu ne guda uku da suka haɗu waɗanda dukan suna ƙarƙashin jagorancin a sheikh mahmud usman ita ce makaranta mai suna muhajirin da kuma wannan da muke ciki ansar da kuma taufiq da kuma sauran makarantu waɗanda suka samu halarta a nan kuma wannan tsari an shirya shi ne don mata kawai saboda haka muna fatan allah maɗaukakin sarki ya sanya abubuwan da ake karantarwa a wannan tsari ya amfani 'yan uwa mata saboda su ma suna da tasu rawa a cikin addini wanda dole ne kenan a tsari na musulunci a rika kulawa da su ana musu irin wannan tsari domin su ma su ba da tasu gudunmuwa saboda addinin ba na maza ba ne kadai har da su ma mata saboda haka ina son wannan darasi da zami kowace mace ta mai da hankalinta sosai akwai abubuwan da ake bukatan a riƙe su kuma duk wadda ta yi ƙoƙari ta riƙe su insha Allahu akwai tambayoyi da za mu yi akwai tambayoyi masu tsawo akwai kuma gajerun tambayoyi wacce ta amsa tambaya mai tsawo to akwai kadon da za a bata kyautar da za a bata kuna ganin ga littattafan nan azumi wadda ta ba da gajeren tambaya wacce aka yi mata ta ba da amsarta ita ma tana da nata gwargwada abin da Allah ya kaddara wannan muzakira tamu tana magana akan daurul mar'ati fil usra taka rawan mace da kuma gudunmuwa da mace ke yi a wajen kula da mutan gida in an ce al'usura ya shahi miji da ita matar da 'ya'ya da a cikin gida da kuma sauran fami duka suna iya shiga a ciki to na so a ce darasin namu ya kunshi waɗannan ɓangarorin gaba ɗaya saboda darasi ne mai faɗi to kusan in ce za ku ga a cikin mutan gida ƙin nan inda muzakiran mu ta tsaya ta yi bayani ne akan ɗaya daga cikinsu shine gudunmuwar mace game da kula da miji tun daga ɓangaren addinin shi da abin da ya kama da haka in allah ya sa wata haɗuwa ta gaba kuma za mu ji gudunmuwar mace ga 'ya'ya ko kuma ga gida gaba ɗaya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin tsira da aminci Allah su tabbata akan mafi darajar manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa as'adin nabiyyi Muhammad bin Abdullah wanda yake almaba'usu rahmatan lil alamin an aiko shi domin rahama ga talibai wa ba'd bayan haka fa inna mimma yadullu ala quwwati hadha ad-din al-islami daga cikin abin da ke nuna ƙarfin wannan addinin na musulunci abin da ke nuna cewa addinin musulunci yana da ƙarfi wa sabatihi da kuma tabbatuwar addinin musulunci kasratul hujumi alaihi yanda ake kawo masa hari ta ko'ina ma'ana yawan hari da makiya Allah suke kawo ma addinin musulunci fi kulli zamanin wa makan a cikin kowane zamani za a samu makiya Allah suna ƙoƙarin su ga cewa sun rusa musulunci da dukkan dubarunsu da dukkan tanadinsu wa makal da kuma kowane wuri wa bi turqin mukhtalifa sannan ana kawo ma musulunci hari ta hanyoyi daban-daban akwai hujumun alaihi bi kulliyati ana kawo ma musulunci hari gaba ɗayan shi so ake a roshe shi a ga cewa ma'ana an ƙare da shi gaba ɗaya wa hujum mufassal ala tashri'atihi al'azima da kuma harin da ake kawo ma musulunci ta wasu ɓangarori ma'ana wasu ɓangarori na shari'o'in musulunci ana kawo musu hari a ga cewa waɗannan ɓangarorin na musulunci an lalata su ko kuma an yi waje da su ko kuma an hudda su daga cikin mutane wallati ja'a biha li ihya'in nas shari'o'i wanda musulunci ya zo da su ne dan ya raya mutane wa ikhrajihim min az-zulumat da kuma hudda mutane daga dufai na kafirci da zalunci ila ila nuri zuwa hasken imani to daga cikin hanyoyin da aka bi ko kuma ake bi na kawo mu musulunci hari wa min alwasa'il allati istukhdimat fil hujumi ala hadha ad-din daga cikin hanyoyin da ake bi wajen kawo ma musulunci hari na farko at-taghrib at-taghrib wa huwa tayyarun fikriyun kabirun zu ab'adin siyasiyya wa ijtima'iyya wa thaqafiyya wa fanniyya wani shiri ne wanda aka tsara shi a tunani shiri kuma babba wanda yana da faɗi zu ba'a wanda yake ma'abuci faɗi ɓangaren siyasa da kuma zamantakewa da kuma wayewa ta mutane duka ana son a shiga a ga cewa an ɓata musulunci a ci da kuma irin fannonin da musulunci ya zo da su wannan duka ana amfani da wannan hanya a ga cewa an roshe addinin musulunci yarmi ila siyar hayatul umam bi usulubil gharbi wanda kawai abinda ake so a cimma shine rayuwa al'umma shine a maida mutane ya zamanto duka tsarin su tsari ne irin na turawan yamma ma'ana kafirai waɗanda suke masu hada da addini wa yarji'u zalika li ahada أهمها التبعية الكاملة للحضارة الغربية kenan manuwa kawai gaba ɗaya abin da ake so shine ya zamanto gaba ɗaya ba abin da ake bi sai tsari ko kuma ci gaba na na turawan yamma waɗanda suke makiya addini wannan na daga cikin hanyar da ake bi a ga cewa an mai da tunanin mutane gaba ɗaya tunani ne irin na kafirai sannan hanya ta biyu algagul al-thaqafi yanda ake yakar wayewa ta mutane abinda ake ni anan shine wayi kusadu bihi at-taghyir fil adat a canza al'adodin mutane wa taqalid da abubuwan da mutane suka saba da su wal mu'taqadat da kuma abubuwan da mutane suka yi imani da su fil mujtama a cikin al'umma ana kokarin duka waɗannan al'adodi da sauransu a canza su a maida su al'adodin wasu wannan na daga cikin hanyoyin da ake bi a ga cewa an roshe musulunci wa ma yantizu an zalika min salbiyat wa ijabiyat da kuma sakamakon da wannan ke badawa na wasu abubuwa marasa amfani da kuma abubuwa waɗanda suke masu amfani wa yaudu hada bi shaklin asasi ilan ila lintifahi wa littisal natijatan littisal ma'a thaqafat al-ukhra wannan duka zai dawo ne zuwa ga tushen abin kawai abin da ake so shine a ga cewa an haɗa mutane an haɗa al'umma gaba ɗaya da saƙafat wayewa ta wasu mutane waɗanda yake ba su ba su ne kamar turawa wallazi ya hadifu ila ta a hadafin kasira wanda kawai manufarsu shine suna son su tabbatar da wasu manuhohi waɗanda suke masu yawa min abraziha daga cikin manuhohin waɗanda suka yi zama hili na shiru ibahiyya ma'ana watsa mutane su dinga aikata abinda ma'ana a ɗadance ma zamantakewar mutane ya haramta wannan kuma addini ya haramta irin waɗannan abubuwa to ana son mutane su zamanto ma'ana sun hau waɗannan ayyuka suna ta yi abinda al'adarsu da zamantakewarsu da al'ummarsu sun haramta waɗannan abubuwa abin kyama ne abin da ya kamata a nisanta ne haka addini shi ma ya hana waɗannan abubuwa shine ai irtikabu ma yuharrimuhu al-mujtama aw ad-din mutane su hau suna aikata abinda eh al'umma jamantakewa na al'umma ya haramta ko kuma addini na gaba wal fasad da kuma kokarin watsa banna a cikin al'umma wa tadmir al-usrat al-muslima da kuma kokarin rosa gida na musulmi shine kaman fami na musulmi a ga cewa an rosa shi saboda haka wa qadistu khudimatil mar'a an yi amfani da mace ta zamanto kasilahin fa'al fi tahqiqil hadal hadaf kamar da wani makami ne wanda ake aiki da shi sosai wajen ganin cewa an tabbatar da wannan manuhar ta rosa gida ko kuma rosa fami saboda inda aka rosa mace saboda tushen wannan daman daga mace ne da an rosa ta kenan an rosa wannan famin an rosa wannan gidan wannan shine manufar da yasa suke amfani da mata don su cimma wannan manufar wadalika min khilali ikhrajul mar'a sai suka yi amfani da hudda mace fitar da mace min ri'ayati baitiha wa muhimmatiha aka fidda mace aka hana ta kula da gidanta da kuma aikin da ya dace gare ta wa risalatiha da kuma saƙon da ya kamata mace ta bayar a wajen kulawa da faminta ma'ana mutan gidanta wa daf'iha ila madayin al'amli yani ila madayin al'amal al-mukhtalita bainar rijal wan nisa sai aka sa mace aka kai ta fagen aiki wajen aiki aikin da kuma a wajen aiki akwai cuɗanya tsakanin maza da mata yana aka hudda ta daga zaman gida aka ce ta huta ta yi zuwa aiki aikin da kuma a wajen akwai cuɗanyan maza da mata don mi litashqa fi hayatiha nahara domin ta wahala a cikin rayuwarta da rana ta wahala saboda an san mace 'yar hutu ce abinda take gida kawai ta gyara gida ta shirya gida ta yi wanka ta zamna ta huta sai aka ce a'a ta huta ta bar wannan kulawa da gidan ta huta waje saboda ni saboda ta wahala da rana a rayuwarta watalhu lailan kuma da dare ta shagaltu da wasu abubuwa sai ya zamanto fala ya buƙa ladai halwaktul kafi babu wani lokaci isasshe ga mace da zai tsora للالتفات إلى زوجها وأولادها وبيتها da za ta dubi mijinta da kuma ‘ya'yanta da gidanta don ba ta zamna gidan ba balanta za ta kula da mutan gidan mijinta ‘ya'yanta da gidan da zaren garin Allah ya waye acce ta huta ta huta ta je gudan ini ta wahala yanzu kuma in ta dawo da dare sai ta shagaltu da wasu abubuwa kenan kaga ba ta da lokacin kulawa da gidan ba ta da lokacin kulawa da 'ya'yan ba ta da lokacin kulawa da miji an yi mi an roshe gidan ke to dama wannan shine manufar da makiya Allah suke so su cimma ba ta kurjo ajiyalun min ash-shabab wa shabat sai ka samu wasu jama'a daga cikin samari da kuma 'yan mata faqidatul hubbi wal hanani wal rahma sai a same su 'yan mata su tashi cikin gida samari su tashi a cikin gida amma sun rasa ƙauna wanda uwa take ma 'ya'ya babu don uwa bata zauna ba ballantana ta nuna musu so da ƙauna da kuma irin tausayi na uwa war rahama da kuma rahama tausayawa irin na uwa sun rasa wannan su waɗannan samarin da 'yan matan kenan da sun rasa wannan kuma abu ne wanda suna da buƙatar shi ‘ya'ya, samari da ‘yan mata suna da bukatan wannan, suna da bukatan ni a riƙa nuna musu so da kuma ƙauna da abin da ya kama da wannan. Sun rasa wannan a cikin gida, yanzu za su nemi wannan abin a wajen gida. Shi ne, fata ba hasu an ishba'i hadihin ragabat. Sai su yi dunga binciken yadda za su ƙosar da wannan abin da suke da bukata. min ghairi min tariqin akhar ta wata hanya ba hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ba shine min tariqin akhar ghaira ma shar'a Allah za su nemi soyayya yanzu da kuma tausaya musu ta hanyar da Allah bai shar'anta ba wannan shine kake ganin mafi yawan 'yan mata yanzu da matasa samari sun shagaltu da neman soyayya ta hanyar da Allah bai shar'anta ba yanda dandali da sauran shirye-shirye waɗanda suka saba musulunci 'yan mata da samari suka shagaltu da irin waɗannan abubuwa suna ƙulla ƙauna da soyayya ta wannan hanya saboda ni an riga an rosa mace wacce ya kamata su samu wannan abin tun a cikin gida har suka tashi ba su samu wannan abin don uwa bata zauna a cikin gidan ba to dama wannan shine manuhar makiya Allah kuma sun samu sun cimma da haka inna salah al-bashariya murtabitun irtibatan wathiqan bi salah al-usra gyaruwan mutane yana haɗe ne haɗuwa mai ƙarfi bi salah al-usra da gyaruwar mi mutan gida fami idan ya zamanto mutanen gida sun gyaru al'umma ita ma za ta gyaru kowane gida idan ya zamanto gida ne abin da misali gyararre sai a samu mutane gyararru amma idan ya zamanto gidaje ba su gyaru ba mutane ba za su gyaru ba saboda tushen mutanen daman daga wannan ne saboda haka wal'abul akbar fi islahil usra yauni mai girma yauni wanda yake mai girma a wajen gyara mutanen gida ya kawo alal mar'a yana akan mace ne wake gyara 'ya'ya mace wake gyaran gida mace kenan babban yauni yana akan mi yana akan mace to wacce babban yaunin yake a kanta idan aka rosa ta kenan maganar gyaruwan gida bai taso ba idan ya zamanto kuma gidaje ba su gyaru ba sai ya zamanto mi ƙarshe sai al'umma ta lalace saboda mi fahiyar madrasatul ula mace ita ce makaranta ta farko mace ita ce makaranta ta farko lokacin da yaro ya tashi tun yana ƙarami ita za ta koya mishi magana ita za ta koya mishi duk wani abin da ya kamata mace ita ce ta koya abin nan yaro in ta san ma abin da take yi ƙarshe sai ka ga yaro ya tashi da kalmomi da maganganu ya buɗe magana da su nagari na ƙwarai wal murabbil awwal mace ita ce mai tarbiyya ta farko dan me fahiyal ummu wa zawjatu walbintu wal'uktu mace ita ce uwa ita ce mata ita ce ya ita ce yar uwa ko ba haka bane wace ce uwa mace wace ce mata mace sannan kuma wace ce ya mace yar uwa wa mace da haka yabda ta'ahhuduha bin nash'i منذ lahadati takwinil janin saboda haka kenan shiryawarta tana shirya wannan aikin ne tun wani lokaci tun lokacin da ma'ana za ta ɗauki ciki tun lokacin da za ta kawwana za ta shirya jaririn da a cikin ciki tun wannan lokaci ne za ta fara wannan aiki wa yastamiru ila zamanin murahaka wa ma ba'da al-murahaka kuma wannan zai ci gaba har lokacin tasawar yara da kuma bayan tasawarsu inna ihmalal mar'ati dauraha sakaci da mace za ta yi da wannan gudunmuwa tata da wannan aikin nata almuwafiqu li fitratiha wanda ya dace ma halittarta dama ita an halicce ta dan wannan in mace ta yi sakaci game da wannan aikin da ya dace ma halittarta allati fataraha Allahu alaiha halittar da Allah ya halicce ta a kai to ya durruha wannan zai cuta mata da mace ta bar aikin da ya yi daidai da halittarta to abin zai cuta mata shin da Allah ba ku ga abin mamaki ku ba ku ga irin matan da suke barin gidajensu waɗanda suke son su zama ɗaya da maza waɗanda suke nuna duk abin da maza ke iya yi a waje suna iya yi idan ka haɗu da irin waɗannan mata a bisa titi a bisa hanya suna shara suna shara hanya da ka kalli waɗannan matan za ka ga waɗannan mata lalle suna cikin wahal ka gama tana zuwa tana sa zane tana shahewa ba kwalliya ba ado ba komi in ka ganta ga tanan dai wata burtsutsiya abin tausayi kuma abin ban haushi saboda mi ta bar aikin da ya dace da halittata ta shiga abin da ya saba ma halittata saboda haka idan ya zamanto haka zai cuta mata innahu yufqiduha hawiyatuha wa zatuha kenan zai rasa mata zai sa ta rasa mizarta ma'ana bambancinta da wasu da kuma karan kanta ita kanta fatadi'u fil hayat saboda haka sai mace ta tozarta a rayuwa idan ta tozarta fayaltaqituha ahli al-ahwa masu ban masu bin son zuciya sai su tsince ta da ta bace su kuma sai su samu sun samu makami sun samu abukiyar aiki fayaziduna hadiya'an sai su kara mata tozarta da wulakanta fata'ishu ba'daha fi qalqin da'im bayan haka sai mace ta wayi gari ma'ana ta rayu a cikin baƙin ciki ko da yaushe za ta samu kanta cikin baƙin ciki ko da yaushe da haka wa fi hadihil muzakkira almujiza a cikin wannan takaitacciyar muzakkira wanda ina ganin an kawo su kuna iya budawa akwai muhawala li bayani dauril mar'a wani dan kokari ne wanda za a yi bayanin gudunmuwar ƙyamace fi ri'ayatul usra a cikin kula da mutan gida tun daga miji da 'ya'ya da gidan karan kanshi da ma ita ma kanta muhitu usratiha ai abin da ke kewaye da faminta watilka min khilali bayanin daurul azim shine ƙarƙashin bayani na wannan aiki ko taka rawa mai girma alladhi wusifat bihi wanda aka siffanta ta da shi wa huwa ri'aya li zawjiha auladiha wa baitiha kulawa da mijinta da ƴaƴanta da kuma gidanta wa in kana la yasa'ul maqam bi zikriha kulliha ko da yake wannan wuri da muke ko kuma matsayin da muke ciki bai ba mu daman mu ambaci kulawarta ga mijinta da 'ya'yanta da kuma gidanta liza naktafi bi zikri ri'ayatuha yani li zawjiha da haka za mu taƙaita game da kulawar mace ga mijinta saboda yana daga cikin usratu baitiha eh usratu baituha me ake nihi da daurul mar'a shine aka ce ya'ani muhimmatuha wa wazifatuha shine eh taka rawarta da kuma aikinta shine ake ce ma daurul mar'a taka rawar mace da aikin mace shine ma'anar daurul mar'a mafhum ar-ri'aya da fata ana ana riƙewa me ake ce ma daurul mar'ati shine mi taka rawar mace da kuma aikin sannan ar-ri'aya menene ma'anar ri'aya ri'ayan nan tana zawa da ma'anoni masu yawa daga ciki al-muraqaba wal hifz wal ruju shine kiyayewa kulawa da kuma kiyayewa da kuma dawowa da abu wannan shine ake ce ma yana daga cikin ma'anan arri'aya sannan kuma malaman luga suna fassara arri'aya da misali kamar haka hifzul haiwan kamar tsare dabba mutum ya tsare dabba imma bi ghidha'ihi al-hafizu li hayati a tsare wannan dabba da irin abincin da zai tsare rayuwar wannan dabba kenan in bangaren miji ne shine mace ta tsare mijinta da irin abincin da zai iya tsare rayuwar shi imma bi zabbil bi zab imma bi zabbil aduwi anhu ko kuma tunkuɗe masa wani maki ture masa ma'ana kare shi daga wani maki saboda yuqalu ana cewa ra'aituhu ai hafistuhu na kiyaye shi wa ara'aituhu ai ja'altu lahu ma yar'a na sanya mishi abinda zai rika kiwo akan ma'ana a cikin shi ko kuma a gare shi saboda haka arra'i in an ce arra'i mai kulawa shine huwa al-hafizul mu'taman mai tsaro wanda aka amince ma da wannan tsaro al-multazimu salaha maqama alaihi wanda ya lizimci gyara duk abin da ya tsayu a kan shi ya tsatsayin daka sai ya gyara wannan abu wa ma huwa tahta nazarihi da kuma abin da yake karkashin kulawarsa shay'un mutalabun bil adl abin da ake neman adalci a cikinsa to wannan shine ake ce ma ar-ri'aya nan muna fassara waɗannan kalmomin ne don haka falmar'atu bi hadal ma'ana mace dangane da wannan ma'ana hafizatul li baitiha mai kulawa ce mai tsaro ce ga gidanta wa zawjiha mai tsaro ce ga mijinta wa auladiha sannan kuma mai tsaro ce ga 'ya'yanta mu'taminatun alaihi ita ce aka amince ma akan waɗannan da muka zana ita ce amintacciya ga gidanta da mijinta da ‘ya'yanta, tan sahu lahum za ta rida musu nasiha wa ta koma alaihim bil'adil, sannan kuma ta tsayu a kansu da adalci. Wannan shi ne abin da ake nihi da kulawar mace. Me ake nihi da al'usra? In an ce al'usratu, ta ati bi ma'ana ahalun rajul wa ashi ahalun rajuli wa ashi ratuhu, ko? iyalin mutum ma'ana da kuma famin shi su ne ake ce ma al'usra wannan dangane da ma'ana al'usra al'ana nan taƙir ila daurul mar'ati fi ri'ayati zaujiha gudunmuwar mace da kulawar ya mace wajen mi wajen kulawa da mijinta me ake nihi da haka mafhumu ri'ayatu zauj menene ake nihi da kulawa da miji مفهوم ماذا رعاية الزوج مي أكينه دكولا ودمج وإذا رجعنا إلى السنة النبوية إذا مكا كوما زواج سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم زام سامو أتكن حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعبيرا أدق وأوسع وأفضل za mu samu eh, bayani wanda yake wanda ya yi zama bayani eh, nagartacce wanda ya yi zamantowa bayani mai faɗi mafifici kuma dangane da ma'anar kulawa mace ga mijinta wa huwa ri'aya wa min hadhihi al-ahadith daga cikin waɗannan hadisan da suka zo da wannan bayanin akwai hadisin da aka samu an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar yarda Allah ta tabbata a gare su shi da ma'aifinsa dukansu sahabban annabi ne sallallahu alaihi wa sallam yake cewa annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul yaji manzo Allah yana cewa كلكم راع وكلكم مسؤول وكلكم ومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع وهو ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kullukum ra'in dukkanku makiyaya ne wa mas'ulun an ra'iyatihi da haka kowannen ku za a tambaye shi irin kiwon da aka bashi fal imamu ra'in shugaba na ƙasa ko kuma na wasu jama'a makiyayi ne wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma za a ba za a tambaye shi kiwon da aka bashi na wannan ƙasa ko kuma na waɗannan al'umma warrajulu fi ahalihi haka namiji a cikin iyalinsa a ra'in makiyayi ne wa huwa mas'ulin an ra'iyyati shi ma abin tambaya ne kiwon da aka bashi wal mar'atu fi baiti zawjiha mace a gidanta a gidan mijinta ra'iyatu ita ma mai kiwo ce wa hiya mas'ulatun an ra'iyyatiha za a tambaye ta kiwon da aka bata wal khadimu dan aiki fi mali sayyidihi a cikin dukiyar mai gidansa wanda yake ma aiki ra'in makiyayi ne wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi shi ma za a tambaye shi kiwon da aka bashi qala yace sami'tu haula min annabi sallallahu alaihi wasallam naji waɗannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ahsibu annabiyya kuma ina tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallama qala yace war rajulu fi mali abihi kowane mutum a cikin dukiyar babansa ra'in makiyayi ne don ka ɗauki dukiyar babanka taka ce ka yi ta hizga a'a makiyayi ne a cikin dukiyar babanka wa mas'ula an ra'iyyatihi kuma za a tambaye ka wannan kiwon da aka baka kulawar da aka baka ta dukiyar babanka fa kullukum ra'in manzo Allah ce dukkan ku makiyaya ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi kuma kowannen ku abin tambaya ne game da kiwon da aka bashi wa hadisu anas da kuma hadisin anas anas bin malik yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kullukum ra'in dukkan ku makiyaya ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowannen ku abin tambaya ne game da kiwon da aka bashi wal'amiru ra'in shugaba makiyayi ne alan nasi akan mutane wa mas'ula an ra'iyyatihi kuma za a tambaye shi kiwon da aka bashi war rajul ra'in ala ahli zaujati haka kowane namiji makiyayi ne akan iyalin matarsa ma'ana 'ya'yanta kenan wa ma malakat yaminuhu da kuma abinda damansa ya mallaka na bayu wal mar'atu ra'iyatu haka ita ma mace makiyayiya ce li haƙƙi zaujiha ga haƙƙin mijinta wa mas'ulatun an baitiha wa waladiha za a tambaye ta gidanta da kuma 'ya'yanta wal mamluku ra'in haka bawa makiyayi ne ala maulahu akan majibincin shi shine mai gidansa wanda yake karkashinsa wa mas'ulin ammalihi kuma za a tambaye shi game da dukiyar shi don haka fa kullukum ra'i dukkan ku makiyaya ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowannen ku kuma za a tambaye shi kiwon da aka bashi da haka sai ce fa a'iddu lil masail jawaban waɗannan matsalolin da aka ɗora muku ku shirya musu amsa da za ku bada gaba Allah ranar tashin kiyama ina fata an bayyanta ku shirya musu mi amsar da za ku ba Allah ƙalu sai suka ce ya rasulallah ya manza Allah wa ma jawabuha menene amsa waɗannan mas'alolin ƙala manza Allah ya ce a amalul birri shine ayyuka na alkhairi su ne amsar wannan mas'alolin haka hadisin abi huraira Allah ya ƙara masa yarda ƙala yake ce sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wa sallama ya ƙul na ji manza Allah na cewa nisa'u quraishin khairu nisa'in ركبنا العبلة أهناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يد من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي ما تنقل شاوى نن يبوني من ذا الله يما ما تنقل شاوى وإن سوني كان قبا وجن كلاوى دمشي دكما يا من ذا الله يتي نساء قريش ما تنقل شاوى خير نساء ركبنا الإبلة su ne mafifitan mata ko mafi alkhairin mata waɗanda suke sun haura kuma a hanahu ala tiflin waɗanda suke masu tausasawa akan yaro wa ar'ahu ala zaujin fi zati yadi sannan kuma mahi kulawa da miji waɗanda suka hi kulawa da miji kaga wannan menene yabo ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ma waɗannan matan فهذه الأحاديث كلها دكا ودنغا حديثان تشير إلى رعاية المرأة لزوجها أو سنة نوني أكم زوا كلا ورمتي غمجنتا وأنها مسؤولة عن هذه الرعاية كما ذا أتنبيت غمد ونن كيوان دا أكبات ورعاية المرأة كلا ودمتي شين تدبير البيت والأولاد معنى كلا دا جدا yadda ya kamata ta gudanar da al'amarin gida da 'ya'ya wal khidam da ma 'yan aiki da a cikin gida wal nasiha lizauj da kuma yin nasiha ga miji fi kulli dalika a cikin dukkan wannan gaba daya hadihi aqwalu shurrahul hadith wannan shine maganganun waɗanda suke masu sharhin hadisi fi ma'anar ri'aya wajen ba da ma'anar abin da ake nihi da ar-ri'aya din bi sifatin amma ta siffa gaba daya ورعاية المرأة يعني بصفة خاصة دكما كلا ورمتي أبنا بصفة تا كيف أن تتيا وندي شهمتي دان هكا إموا فرعاية المرأة مرأة فرعاية المرأة لزوجها كلا ورمتي جمجنتا تعني wannan kula tana nihi shine muraqabatu zawji lura da miji fi tiyajatihi an-nafsiyya a cikin abubuwan bukatar shi na rayuwa abubuwan da miji yake bukata na rayuwa mace ta lura da su walbadaniya da kuma abubuwan da miji yake da bukatarsa waɗanda suka shayi ɓangaren jiki walma'na'uya da kuma na ma'ana walmuhafazatu alaiha da kuma kiyayewa a kansu wa mulahazatu hadhihi al-ihtiyajat bi dikka da kuma kula da hasasowa game da waɗannan buƙatu sosai ya zamanto mace tana hashashe tana mulahazar waɗannan buƙatun na rayuwar mijinta da kuma jiki da abin da ya kama da wannan sosai walidhalika tashmalu ri'ayatul mar'ati li zawjiha ya kunshi kulawar mace ga mijinta a cikin mi kullu ma fi baiti kulawa da dukkan abin da ke cikin gidan miji amwaluhu wa auladuhu kulawa da dukiyoyin miji kudadensa kayansa na sana'a da kuma abubuwan da suke dai dukiya ne wa auladuhu da kuma 'ya'yansa wa aqraduhu shakhsiyya da kuma bukatunsa na mutum min malbasihi na tuhahin miji wa manamihi da kuma baccin shi wannan duk yana cikin ƙarƙashin kulawar mace da mijinta dole na waɗannan abubuwa duk ta kula da su kama ta shimalu inayatuha bi nafsiha min ajali kamar yadda kulawa da miji ya kumshi ita karan kanta ta kula da kanta don mijinta ta kula da da kanta don mijinta wannan shi ma yana daga cikin kulawa da miji fa hadhihi hiya ra'iyatul haqiqa wannan ita ce mai kiwo ta haƙiƙa duk macen da take haka to ita ce mai kiwo ta haƙiƙa wala yumkinu kuma bayyawa an tas'ada an tas'ada mar'atan wata mace ta ci nasara ma'a ighfali ri'ayati zawji tare da rabkanuwa da kulawa da miji duk macen da take son ta ci amfanin rayuwarta to ta kula da mijinta amma baiwa mace ta ci gaba matukar ta rabkanu game da wannan abu na gaba sai alhinsu ala ri'ayati zawj kulawa da ko kuma yin kwaɗayi akan kulawa da miji yambaghi alal mar'ati an taharisa ala ri'ayati zawj ya kamata ga mace ta yi kwaɗayi akan kulawa da miji وتجتهد في ذلك sannan kuma ta yi ƙoƙari a cikin wannan faƙadim ta da ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nisa a ƙuraish manza Allah ya yaba matan ƙuraishawa littafawuƙihinna ala sa'irin nisa'i fi hadhihi al-khasla saboda yanda matan ƙuraishawa suka zamanto kan gaba akan sauran mata a wajen wannan ɗabi'a kulawa da miji kulawa da gida kulawa da 'ya'ya babu kamar matan ƙurashawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabe su ya ce khairu nisa'in rakibna ibla ahanahu ala taflin wa ar'ahu ala zaujin fi zati yadi fiyayyun mata su ne matan ƙurashawa waɗanda suke mahawara umma ba wanda ya kai su tafsasa ma yara sannan kuma ba wanda ya kai su kulawa da miji da kuma abin da ke cikin hannun miji shi yasa ibn hajar Allah ya masa rahama yake cewa da manzo Allah ya ce wa ar'ahu ala zawjin ma'anahu ahfazu wa ahsanu limalihi bil amanati fihi was siyana was siyanati lahu wa tarki tabziri fil infaq ma'ana matan da suke ahfazu mafi tsarewa wa ahsanu mafi ma'ana kulawa limalihi da dukiyar miji bil amana da amana a cikin wannan fili wasiyana wasiyanati lahu da kuma tsarewa kashi mijin wa tarki tabziri da kuma barin almabazaranci fil infaqi a cikin ciyarwa ba sa wasa da abincin miji suna ciyar da shi yadda suka ga dama la ta tahaqqaqu ri'ayatu tamma cikakken kulawa baya tabbata illa min zati din sai ga mace mai addini macen da ba ta da addini ba ta iya haka daka duk macen da kaga tana da cikakken kulawa game da wannan to ka tabbata tana da addini walaysa ayyi din ba wai wani addini ake nihi ba inna ma huwa dinul islami abinda muke nihi mace mai addini addinin musulunci alladhi ya amuru ya amuru mar'ata addinin da yake umurtan mace bi hifzi zawjiha fi ghaibatihi na cewa ta tsara mijinta fi ghaibatihi a cikin fakuwarsa ma'ana lokacin da babu shi tana tsare mijinta wa an tar'ahu haƙar ri'aya sannan kuma ta kula da miji gaskiyar kulawa walida ja'at wasiyatun nabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka wasiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zo lirrijal game da mazaje bizafri bi zati dini su rabautu da mace mai addini in za su aure su aure mace mai addini hadisin abi huraira Allah ya kara mishi yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qal annabi yace tunkahu al mar'atu li arba'in abin da aka saba ne ana auren mace don abu hudu ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu limaliha don dukiyarta wali hasabiha don ma'ana dangantakarta ‘yar babban gida ce ‘yar manyan mutane ce wa jamaliha don kyawunta akwai masu aure don wannan wani yana auren mace don tana da dukiya wani zai aure mace don ‘yan manyan mutane ce wani zai aure mace don kyau wa jamaliya saboda tana da kyau shi babu ruwan shi tana da addini ba ta da addini a'a kyau ne shi kenan ko walidai ha kuma ana auren mace don addininta akwai masu wanda shi addini kawai yake nema da aka sai manzo Allah ya ce fasfar bi zati dini ka rabautu da mai addini taribat yadaka hannayenka za su yi riba in kai haka ko kuma taribat yadaka ko da hannayen abin da ke hannunka gaba ɗaya zai ƙare ba abin da zai rage ma'ana ka dai auri mace mai addini mace mai addini ita ke wannan aiki wadda ba ta da addini ba ta iya wannan aiki da kuma faɗar manzo Allah yana cewa ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah yace duniya mata'un wasu kayan jin daɗi ne sai manzo Allah ya ce wa khairu mata'id dunya fiyayyen kayan daɗin duniya almar'atu saliha mace ta gari kayan daɗi na duniya su ne ne mace ta gari duk abin da an gare ka in ba ka da mace ta gari ba ka ji daɗin duniya shi yasa almanawi yake cewa saliha da aka ce almar'atu saliha ma'anarsa dayyina jamila mace mai addini sannan mai kyakkyawan hali. Idil muradu sala lima yuradu minha abinda ake so shine gyara game da abinda ake da ma'ana ake nema ko kuma ake nihi gare ta dinan wa duniya ya zama to tana da addini sannan in ma kyawun ne akwai amma dan mace na da kyawu ba ta da addini banza ce banza ce saboda mace in tana da kyau ba ta da addini to za ta yi da rika amfani da kyawun nata ta rika yaudarar miji saboda ba ta da addini wanda zai hana ta wani ko kullu hadhihi ahadith dukkan waɗannan hadisai tubayyinu lana suna bayyana mana ahammiyatu salahil mar'ati mahimmancin gyaruwar mace fi ri'ayati zawj a wajen kulawa da miji sai mace fa wadda take saliha mai addini ita ce ke iya wannan kulawa da miji ba kuna ganin matan da ba salihai ba ba su da addini irin yadda suke musguna mu mazaje rayuwa ga tana irin rayuwar dabbobi ba ka taɓa tsammanin ma mutane ne rayuwa ce irin ta mutane saboda ni babu addini amma in mace na da addini dole za ta rika taka tsantsan walakin adda hannabi sallallahu alaihi wasallama min sa'adatul insan macen kwarai manzo Allah ya lissafa ta na daga cikin ma'ana riban mutum duk mutunan da Allah ya ba shi mace ta gari wallahi ya ci riba rishin mace ta gari rishin riba ne manzo Allah ya ce arba'un min sa'ada abu hudu na daga cikin rabo da kuma cin riba na farkon su almar'atu salihah macen kwarai duk mutunan da yake da macen kwarai wallahi ya dace wal maskanu wasi' da kuma wurin zama mai yalwa waljaru salih da kuma makwabci nagari walmarkabul hane da kuma abin hawan kwarai wanda in ka haushi za ka samu nutsuwa hankali kwance wa arba'un hudu kuma mina shaƙawa suna daga cikin ma'ana rishin rabo manzo Allah ya ce aljaru su mummunan makwabci walmar'atu su da mummunar mace walmaskanu dayyir da kuma mazamni wanda yake kuntatacce walmarkabu su da kuma mummunan abin hawa ina fata an fahimta wannan ke da aka ce mace ta kula da mijinta ta yi masa da'a ta yi masa biyayya la tahillul ma'asiya min ajali ri'ayati zawji mace ba za ta halitta abin da yake sabo ba don kulawa da miji abin da yake sabo ne sai ki halitta shi wai don kulawa da miji ina fata an fahimta kamar mi misali muka ce yana daga cikin kulawa da miji mace ta kula da kanta ko eh akwai abin da laifi ne misali mace ta ƙara gashin kai ko kuma ta yi misali huziriya da sauransu wai don mi saboda kulawa da miji ne a'a wannan sabo ne bai halitta gare ki ki halitta abin da yake sabo saboda kula da miji ri'ayatu zawji mashrutatun bi ta'atillah kulawa da miji an shar'anta shi da yi wa Allah da'a ne id la ta'ata li makhluqin fi ma'siyah babu biyayya ga wani halitta a cikin sabo ko kuma fi ma'siyatil khaliq a cikin saba mahalicci Allah da ka fala yajuzu lil mar'ati an an turdi zawjaha baya halitta ga mace ta yardar da mijinta bi sukhti rabbiha da husatantar da ubangijinta baya halitta wannan ina fata an fahimta da a kula da kyau sai na gaba ri'ayatul mar'a li zawjiha fi nafsi saboda babu lokaci shi yasa muke ta a gurguje kulawar mace ga mijinta fi nafsi a cikin kansa ni ake nihi da wannan yuqsadu bi ri'ayati zawji fi nafsihi abinda ake nihi da kulawa da miji a cikin kansa qiyamul mar'ati bi ri'ayati kulli umur mace ta tsayu da kulawa da dukkan al'amurra wal qadaya lasiqa al lasiqati bizawj da kuma dukkan wasu abubuwan da suke eh damfare da miji wal murtabitatu bihi irtibatan wathiqan da kuma abubuwan da suke ɗaure ga miji sosai ta kula da su wahiyar kasiratun jiddan waɗannan abubuwan suna da yawa wa minha daga cikinsu awwalan na farko ri'ayatu dinu zauji kulawa da addinin miji wannan yana daga cikin abin da ya kamata mace ta taka rawa a wajen kulawa da mijinta kulawa da addinin mijinta. Dinu zauj addinin miji a hammu matar ahul mar'a shine mafi mahimmancin abinda mace ya kamata ta kula da shi fi hayatiha a cikin rayuwarta. ko kuma fi hayati zaujiha a cikin rayuwar mijinta wa hada ya tanawali jawaribul idda ya kumshi wasu bangarori daga cikinsu i'anatuhu ala dinihi taimaka ma miji akan addinin shi wa tathbitihi da kuma tabbatar da miji alal haqqi akan gaskiya lil mar'ati dawrun kabir mace tana da taka rawa babba fi i'anati zawji a wajen taimaka ma mijinta ala tamassukihi bi dini akan rukun shi da addininsa wasabati alaihi da kuma tabbata akan addininsa wa ta'awunu minhu ala ziyadatul iman da kuma taimakakeniya ga mijinta akan ƙarin imani wasa'i li ibadihi an fi'il munkarat da kuma iya ƙoƙarinta wajen ta ga cewa ta nisantar da mijinta daga aikata abubuwan kyama wa hada la yakunu min almar'a wannan bai kasancewa ga mace illa idza kanat zatu dini sai dai in mai addini ce wa i'anatuhu ala talab ilmi da kuma taimaka ma miji akan neman ilimi aw talabul ilmi ma'ahu ko kuma neman ilimi tare da mijin aw musharakatuhu fi huduri majalis ilmi ko kuma ta yi tarayya da miji wajen halartar wuraren ilimi kal muhadarat kamar inda ake wa'azuzzuka wannan dawat da kuma inda ake seminar seminar haka da abin da ya kama da wannan na biyu siyanatu qalbihi min fitnatin nisa mace ta tsare mijinta daga fitinar mata kare zuciyar miji daga fitinar mata siyanatu qalbihu min al-iftitani bin nisa ta tsare ta kare zuciyar mijinta game da fitintunuwa da mata id hiya adarru fitna saboda ita ce fitina wadda take mafi cutarwa ala dinin rajul akan addinin namiji li qawliha alayhi salatu wassalam saboda fadar manzon Allah yana cewa ma taraktu ba'di fitnatun adarru ala ar-rijali min an-nisa' ban bar fitina da ta cuta maza ba da ya kai mata to wannan kuma za ki iya tsare mijinki ki kare shi daga fitinar mata ta ɓangarori guda uku aljanibul awwal tahsinu kare miji qabla alwuqu'i fil fitna ko tun kafin ya abka a cikin wannan fitina bi gaddi basari kama ganin shi wa ishba'i hajatihi minha da kuma ƙosar da shi bukatar shi ki kare ganin mijinki daga mata ya za a yi ki kare ganin mijinki za ki samu wani abu ki riye mai idanu ne ko ki hana shi huta a'a shi ne ni ki kyautata kanki ki haɗa kanki ki kula da kanki ina fata an fahimta ya zamanto ko da ya huta babu wata macen da take birge shi kamar ki amma in kin zamanto butsutsiya ƙazama ga kinan dai in ka ganta namiji namiji mace mace eh ba ka iya gane mace ce ko namiji ga ta nan dai kenan dole ne ki kula da irin wannan muna ta ne a gurguje ana nuna min lokaci yayi sauran kuna iya bayani akan su sai mu ta yi aljanibu sani bangare na biyu shine itfa'u hararatul fitna kashe wannan wutar ta fitinan matan idan waqa'at ma'ana idan ta abku ga mijinki ya za a yi ki kashe wannan wuta bil istijabati lahu fawran ki karba ma mijinki da sauri da kin ga mijinki wutar fitintunuwa da mata ta kama to yi kokari ki kashe ta shi ne ki karɓa mishi da wuri min duni ta akhir ba tare da jinkiri ba ki karɓa masa wajen biya masa bukata ɓangare na uku Allah ta tasabbab fi daf'ihi ila liftinani bin nisa kada mace ta zamanto ita ce dalilin da za ta tura mijinta zuwa ga fitintunuwa da mata kamar mi misul an tasifa lahu imra'a ba sharataha misali ki zo kina siffanta ma mijinki mata ina da wata abikiya wannan abikiya ai kai wannan abikiyar tawa ai haɗaɗɗen mace ce ai in kana neman haɗaɗɗen mace babu kaman wanci ga kaza gare ta ga kaza gare ta ga kaza ke kuma baki da su kina ta siffanta ma miji waɗannan abubuwa shi kuma tunanin shi yana gare ta ina ma dai a ce ya ganta ina ma dai a ce ke ce to ki zama dalili ki zo kina siffanta mata gaban mijinki don wannan yana hura wuta wannan wuta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ko ga hadisin nan za ku karanta sannan kuma daga cikin kulawa da addinin miji annasu lahu yi masa nasiha wa min ri'ayatil mar'ati li zawjiha daga cikin kulawar mace ga mijinta shine gabatar da nasiha taqdimun nasihata lahu gabatar ma mijinta nasiha sawa'an bi talabin minhu aw la ya nemi a mai nasiha ko bai nema ba wa huwa wa hiya dalilun ala iradati al-mar'ati al-khayra ala iradati al-mar'ati al-khayri li zawjiha wannan na nuna cewa mace tana son alheri ga mijinta وقد تكون النصيحة في أمر من أمور الدين نصيحة تنا إذا ما أتكون الأمرين الأمر الديني أو في أمور الدنيا كو أتكى الأمر الدنيا وصلاح مشيئة الزوج لكم جارة رأيوا مجي نهدو daga cikin kula da addinin miji addu'a lahu bil khair yi ma miji addu'a ta alkhairi wa min ri'ayati al mar'ati li zawjiha daga cikin kulawan mace ga mijinta addu'a lahu bi khair yi masa addu'a ta alkhairi aw talabi min as-salihin an yad'u lahu bi khair ko ta nemi wasu mutanen kirki su yi ma mijinta addu'a alkhairi kamar yanda kama fa'ala zawjatu Jabir bin Abdullah inda ziyarati Nabi sallallahu alaihi wa sallama ilayhi ko kamar yanda matar Jabir bin Abdullah ta yi lokacin da manzo Allah ya ziyarce su fa talabat min an-nabi sallallahu alaihi wa sallama an yad'u laha wa li zawjiha sai ta nemi manzo Allah ya mata addu'a ya ma mijinta addu'a ina fata an fahimta to umurin ta ta'allaqu bid-du'a 'ala al-mar'ati an tatanabbaha biha dangane da addu'a wa mijinki akwai al'amuran da ya kamata ki kula da su awwaluha na farko inna zawja salih mijin na kwarai salihin miji ya hataju min al-mar'ati du'a yana buƙatar addu'an mace kamar ya hataju gairahu kamar yadda mijin da ba na kwarai ba ma yana buƙatar addu'a ga mace in kina da mijin kwarai yana buƙatar addu'a gare ki in mummunan miji gare ki shi ma yana buƙatar addu'a a gare ki na Allah me ya gyara shi ina fata an fahimta na biyu an taqsura du'a ala awqatil azman kada mace wai ta takaita addu'a ba ta yin addu'a sai an shiga cikin matsala sai cikin lokutan matsala bal tada'u fi halis sarra'i wa fi halid darra ma'ana ta rika yin addu'a a lokacin da ake cikin farin ciki da lokacin da ake cikin matsi cikin baƙin ciki ya zamanto kowane lokaci tana yin addu'a salisu ha na uku la taksurul mar'atu du'a'aha kada mace ta takaita addu'ar ta li zaujiha ga mijinta ala janibin duna akan wani bangare banda wasu bangarori a'a dukkan bangarorin abin nan al'amuran mijinki ki rika yin addu'a bal tad'u lahu fi jawanibi hayatihi al-mukhtalifa da yamma mijinta addu'a a cikin dukkan bangarorin da suke na rayuwarsa daban-daban na biyar himayatuhu min al-wuqu'i fi zulmi kare miji da tsare miji game da abkawa a cikin zalunci wa min ri'ayati al-mar'ati li zawjiha fi dinihi yana daga cikin kulawar mace ga mijinta a cikin addininsa Allah ta jurrahu ila al-wuqu'i kada ta ja mijinta zuwa ga abkawa fi aiki suratin min suwarin zulmi a cikin wata kama daga cikin kamannun zalunci kada ki zamanto ke kika ja mijinki ya auka a cikin wani abu na zalunci misali ka an tumila ila ahadi abna'i dunal akhari kamar mace ta karkata ga wasu daga cikin 'ya'ya banda wasu ya zamanto ta haisar su ta yi kulawa da su ƙarshe ta tsora mijinta akan haka أو تدفع المرأة بزوجها إلى طلاق ذرتها ko kuma mace ta sa mijinta ya saki kishiyarta ko a biki ya zamanta li yakhlu laha zawjaha dan dai a bar mata miji duka wannan zalunci ne bai kamata mace ta zamanto ta ja mijinta akan wannan ba na shida imtisalul haqqi alladhi yad'u ilayhi kuma ta yi riko ga gaskiya wacce mijinta ya kira ta zuwa ga wannan gaskiya wa min jawanibin ri'ayatul mar'ati li zawjiha yana daga cikin bangarorin kulawar mace ga mijinta fi dinihi a cikin addininsa alistijabatu lahu ta karba ma mijinta iza da aha in mijinta ya kira ta li fi'ilil khairat game da aikata ayyukan alkhairai au tarkil munkarat ko kuma barin abubuwan kyama fa inna hadha mimma yu'inu zawji ala dinihi wannan yana taimaka ma miji akan addinin shi amma in ya zama to miji in ya kira ki zuwa ga alkhairi baki in ya hana ki abin kyama baki addinin shi ma sai ya mi sai ya rauni wa khasatan idza kana min ad-du'at musamman ma in malami ne mai wa'azi yana waje yana cewa a bar kaza a bar kaza amma kuma ke kina yi yana waje yana ce ayi kaza ayi kaza amma ke a matsayin shi na a matsayin ki na matar shi baki kenan kin ga zaki sanya mishi rauni a cikin wannan al'amari nashi waɗannan hadihil jawaribin lati sabakat waɗannan ɓangarorin da suka gabata kulluha ta duru fi babi ri'ayatu dinin zauji dukkansu suna gudana ne ƙarƙashin kulawar addinin miji uddimat ala ghairiha an gabatar da su ne akan wasunsu li'annaha ahammu jawanibul hayati zawjiyya dan su ne mafi mahimmancin ɓangarorin rayuwa aure fa zawjin ladhi yu'addi haƙa zaujatihi wa auladihi mijin da yake ba da haƙƙin matar shi da 'ya'yansa wallazi yudayyi'u haƙƙan lahi fa huwa lima siwahu min alhuquqi adiya kenan wanda yake tozartar da haƙƙin Allah to haƙƙin da ba na Allah ba ya fi sauƙi a wajen shi wajen tozartarwa da haka kenan sai a kula da irin wannan wal mar'atu al aqila al fatina mace mai hankali mai tunani hiyar lati ta'atani ita ce matar da take kulawa bidini zaujiha da addinin mijinta walau kanat la tuhibbuhu ko da ba ta san mijin ko da ba ta san mijin fa in lam yaqum al bait ala al mahabba in gida bai tsayu ba akan soyayya fal yaqum ala taqwallahi azza wa jalla to wannan gida ya tsayu akan tsoron Allah in ya zamanto ko da ba ki son mijinki to ki zamanto mai tsoron Allah game da wannan mijin naki ko kada rashin son shi ya sanya ki rashin jin tsoron Allah har ya zama to kina taka wasu abubuwan da bai kamata ki taka ba wa tastasi'ul mar'a mace kuma tana da iko an tabqa ala zawjiha tana iya zama da mijinta wa hiya la tuhibbu kuma ba ta san mijin walakin tattaqillaha fihi kuma tana jin tsoron Allah a cikin sha'anin shi ba ta san shi kuma tana zaune da shi tana jin tsoron Allah a cikin sha'anin shi wa takunu sababan li qurbihi min Allah azza wa jalla sai ta zamanto ma ita ce dalilin samun kusancin shi ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan kenan a gurguje ri'ayatu shakhsiyatu zawji wa ihtirami a rike waɗannan nuqat kulawa da mutuntakan miji da kuma mutunta shi ta tajalla ri'ayatu almar'ati li shakhsiyati zawjiha ma'ana yana bayyana kulawar mace game da mutuntakan mijinta wa ihtiramihi da kuma girmama shi fi nuqati taliya na farko ihtiramu rujulatihi kulawa da mazantakarsa ta yarda da lalle shi ne miji na cikin shi ne miji a cikin gida kada ta maida shi a'a ita an miji shi an mata ina ba ta an bayanta ta wace hanya ya zamanto shi ne mai doka da oda a cikin gida sannan isti'idanuhu fi sha'aniha kulliha ta nemi izinin mijinta a cikin dukkan sha'aninta munadatuhu bi ahabbil asma'i ilayhi ta kira mijinta da sunayen da ya hiso sunan da mijinta ya hiso to ta kira mijinta da wannan suna in ya hison habibi ta kira shi da habibi in ya hison abin nan zauji ta kira shi da haka ina fata an fahimta ya hison sheikh ustaz alhaji da sauransu ta kira shi da sunan da ya hiso sannan kuma ta'atuhu idza amara yi masa biyayya idan yayi umarni addifa'u anhu ma'ana kare mijinta ma'ana tunkuɗe ma mijinta duk wani abin da za a shafa ma mijinta wanda ba daidai ba za ta ba mijinta kariya ba wanda za ta ta rika aibata mijinta ba a'a ita za ta rika ba mijinta kariya ne talabu mashwirati neman shawarar mijinta at-ta'addubu fil hadisi ma'ahu da kuma yin ladabi in tana hira da mijinta ina fata an fahimta sannan sai ri'ayatu mazharin zauji wa nazafatihi shakhsiyya kulawa da zahirin miji da kuma tsabtar jikin miji i'anatuhu alal wudu taimaka ma miji akan alwalla wal istihmam da kuma wanka eh in ma san samu ne imishi alwallai in ma san samu ne imishi wankai in ya zo yana wanka kina tsaye kina ta kallo a nan wajen wuyan baka buga sabuli ba ka wasu so ka gani ka amsa ki buga ki buga ki buga masa ki taimaka mishi wajen tsabtace jikin shi tarzilu sha'aru sha'arihi da kuma sace mishi kai eh ki samu masacin wanda za ta sarce mishi kai da gemi tatiyibuhu na zo ta ce in eh haka ya kamata tatiyibuhu da fesa mai turare wani namijin ma bai iya sa turare ba in ya tashi kawai bai fesa da a'a sai ki amsa ki kai ba haka ake ba na ake fesa a fesa na a fesa na a fesa na a fesa na sai ki fesa masa na hudu al'inayatu bi hindamihi wa malabisihi hindamihi ana aka ce shine rattabawa jajjera tuhahin shi wa malabisihi da kuma kulawa da tuhahin shi tsabtace su da abin da ya kama da wannan na biyar تجهيز مجلس مجلسه الخاص ومركوبه kulawa da wurin zaman shi na musamman ya zaman to mijinki yana da wurin zaman shi na musamman inda ba mai hawa ko yara ba su hawa wurin balle wata abokiyarki balle wata makwabciyarki ballantana wata wata amma wata saboda rashin dubara gadanta ma sai wata katuwa ta zo ta kwanta bisa gadan da mijinta yake eh kaga wannan duka rashin abin nan wayewa ne da rashin sanin ciwon kai macen da ta san ciwon kanta bai dace ba inda miji ke zama ko inda miji ke kwantawa ya zamanto ko yara ma ba ta bari su zauna a wajen ballantana wata katuwa amma ita sai ta yi sagaga da baki wata katuwa ta zo ta yi kwance masa gadanta ko kunya ba ta ko sannan da kuma abin hawan miji kulawa da abin shirya ma miji abubuwan hawansa in mota gare shi a yi kokari a kakkaɓe a shashahe a zo a kujera in tafi yake aza sama a zo a aza masa da sauransa in mashin ne gare shi shi ma haka na hudu ri'ayatu sa'adatu zawj kulawa da rayuwar miji shine husnul listiqbali lahu kyakkyawan tarban miji wannan yana daga cikin abin da ke sa miji ya samu mai sa'ada rayuwa mai kyau matar shi idan ya dawo za ta kusan kowal akhir aiwa kenan matarsa za ta zama to tana mashi kyakkyawan mi tarbiyo mula'abatuhu wa muda'abatuhu wasa da miji da mammatsarsa da lallatsarsa da kuma abin da ya kama da wannan kasbu qalbu kokarin ma'ana samo zuciyar miji ki rika abinda za ki rika tada ma mijinki shawa ko abin da ya kama da wannan amma in kin zama to tsiya ga kirin kazama mai warin hamata da sauransu kin ga ina ko gidan ma bai zuwa mura'atu ziratu zawj kulawa da kishin miji idan mijin kina da kishi to ki kula da irin wannan kishin nashi duk abin da kika san yana tada kishin mijinki na mu'amala da wasu mazaje man nisanta ko abin da ya kaba da wannan to ki nisanci waɗannan abubuwa al-ihtimamu bi nafsi bi nafsiyati zawj kulawa da ran miji tafaqquduha lahu idza ghaba aw ta'akhkhara ki rika binciken halin mijinki in ba ma'ana idan baya nan ko kuma yayin jinkiri bai zo ba lokacin zuwan shi ya zo bai zo ba akwai telefon sai a kira mai gida lafiya hawar haka a ga abin da ya tsare ni ko abin da ya kama da haka na bakwai ri'ayatu duyufus zauji kulawa da bakin mishi ina mata an fahimta to abubuwan suna da yawa na ƙarshe shine abin nan ri'ayatu rahatu zauji ko kulawa da hutun mishi rahatul badal hutawar jikin shi al'inayatu bi ta'amihi wa sharabihi da kulawa da abincin shi da abin shan shi mijinki ya zamanto yana samun hutun jiki ana shirya mai wurin da zai zauna in ya kwaso gajiya a zo a yi ta mishi masaj ana mammatsa shi ana mammatsa shi ya samu hutu ko kuma kula da abincin shi ya ci abinci ko bai ci ba musamman ma idan irin mazajen nan da ba su damu su ci abinci ba wani namiji ya ga dama ya kwana ma da yunwa to ki rika kulawa ya ci ko bai ci ba wata babu ruwanta in miji ya an ta ka abinci miji bai ci ba ta duba ta ga bai ci ba sai ta hasala sai ta ɗauki abincin gaba ɗaya ta mai da gwadala ta aji ba ta san menene ya sa bai ci ba maimakon ta lallaɓe shi haka nan ko da ta riƙa yin loma tana kaɗa mai haka nan da yana tattaunawa ya samu dai yan lomomi da ya ci bai kwana da yunwa ba a'a ita yar ba'in ciki sai ta ɗauki abincin ta kai ta ce jajihin mu ma ya ƙaru haka wannan ai bai kamata ba na ƙarshe shine nisantar duk abin da zai cutar da miji taghyirul haqa'iq canza abubuwan da suke haƙiƙa musamman ma mace in tana da baki ta iya magana sai ta yi ƙoƙarin bayyana ita adda gaskiya ita aka zalunta mijinta shine azzalimi saboda ta yi shi iya magana to ni ki nisanci irin waɗannan abubuwa kasratul matsalibul maliya yawan neman dukiya dan abu ka zama ba ni in yi inofan ba ni kudi in yi kaza ba ni kudi in yi kaza ba ni kaza ka shaidin ki da wannan irin waɗannan abubuwa suna cutar da mazaje almutalabatu bima laysa min haqqiha nema abin da ba haƙƙin ki ba kamar ki nemi mijinki ya saki kishi yake abin ke zaman ki ko mijinki yayi wani abin da ba haƙƙin ki bane al ilhaqu fi talab na cewa wajen nema abu kin tambayo shi so ɗaya so biyu so uku so kullu kullum dai kin tambaye shi bai baki ba watakila bai da ko ya yi shiru bai ce kai ya tambaye da na muka jiya na ce a bani kaza kuma ka yi shiru baka ce komai ba ya kyale kuma in ya shigo ta sake tambaya na cewa wajen nema ki nisanci wannan abin yana cuta ma miji sannan kuma juhudul ihsan musan kyautatawa miji na iya kokarin shi amma ki zama butulo dan abu kadan in ya hada ku sai ce wata ciyama na taba na taɓa samu a cikin gidan nan amma ta mance buhu nawa na shinkafa ta ce saboda Allah buhu nawa kika ci na shinkafa a takaita nan kawai sannan istidafatuha liman yakrahu zawj kada ki bakantar da waɗanda miji ke kyama duk irin mutanen da miji bai so ya gani cikin gida kake kawo su cikin gida al-iza'u bir rahatil kariha da kuma cutar da miji da wari abin kyama iska abin kyama warin hamata warin tumbuɗi warin abin nan abin da eh, kashin yaro warin hitsari wata in ka shiga ɗakin ta zarin hitsari wallahi sai ya saka ciwon kai kaza ma kawai to saboda haka duk irin waɗannan abubuwa suna cutar da miji ya kamata a nisance su kuma ina ganin ne lokaci ya tsaida mu da haka za mu dakata abubuwan suna da yawa abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kusakuran da muka yi Allah ya he mana Eh, wannan shine ƙarshen wannan muhadara tamu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allahumma ban san akwai asiloli ba ko akwai abin